goyi kowane na gurin Allah haka samu sama da mutum tamanin suka zo suka yi wannan to sai ka abu dan malik radiyallahu anhu da ya zo sai shi rasula ba ni da hanzari ina da lafiya da ƙarfin jiki da kuma kuziri na tanadi abin hawa da makamai sama da inda na taɓa tanada a kowane yaƙi amma haka koren ya ta kama ni kawai ban je yaƙi ba saboda haka sai abin da Allah ya yi da ni sai annabi alaihi salatu wasallam ce da shi to tashi je ka yace kada wanda ya sake ce masa ta tafar balle a sauki na yanke shi daga hudda da kowa kada wanda ya kara hudda da shi matar sama kar ta kara kula shi kuma ta tafi gidansu shikenan abu ya faru su kuma inda za a annaba da sai yanke magana ta a kyale shikenan kawai sai suka zartar nan da nan waɗansu suka koma suka bi shi suna ce masa kayi kuskure ga waɗansu can sama da mutum tamanin sun yi rantsuwa sun ce da shi suna da hanzari sun yi ƙarerayi kuma ya karɓi uzurinsu hamma ya musu isi gifari amma kai ka zo ka faɗi wannan gashi abin da ya biyo bayan ka a je a roƙe shi nan alfarma ya ce matarka ta zauna sai ce a'a ni ina da ƙuruciya ta in aka je aka yi wannan zancen ma a ce matar ta saku sai ya ki to sai ya tambaye su wai kai ni ne na wannan ne ni kadai sai suka ce masa hilalu dan umayya ya yi wannan wararata ibn rabi ya yi wannan sai ce dukkaninsu sun je badar fihi ma uswa za a iya koyi da su abinda suka yi za a idan haka ba zan canja ba sai dai duk abin da zai same ni ya same ni akan haka tun da wa'annan sun riga ni yi to na tsaya akan abin su da a ce ba a samu wani daga cikin irin wannan yayi bauta kila sai in gane cewa ko kuskure ne da canja sai ce ba zai canja ba shine sai suka samu kwana hamsin a wannan su ukun sannan da asuba aka yi kira cewa ubangiji ya musu afuwa shine aya ta sauka a nan cikin suratul tauba daga taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansari lazina taba'uhu fi sa'atil usrati har aka zo inda Allah cewa ala salasatil lazina kullihu ta ka hada da ukun da aka dakatar aka daina mu'amala da su to shi yasa ake kafa hujja da abin da waɗannan mutane suka yi domin mutanen kirki ne akwai abin koyi a gurinsu sai ya ce yi suna biman ya haɗurhum inda mauti suna wasiyar wanda zai halarce su lokacin mutuwa domin lokacin mutuwa lokaci ne mai haɗari saboda duk shedan yakin da ike ana haihuwar mutum shedan zai zungure shi ya ce mun sa kafar wando ɗaya da kai daga yau kuma gaba ba zan kyale ka ba dan shaidan ba zai bar mutum da gaba ba sai ya gan shi a wuta kullun yana yin iyaransa yana yin iyaransa ya ga ya halaka mutum ya rusa shi ya hana shi abubuwa na alheri komun ya komun kankanta su to duk abin da shaidan yake la'ada ne ran da aka zo mutuwa ran shaidan yake tashi tsaye domin idan sa'ad da za a zara rai mutum ya fita daga duniya da imani Allah ya hore mana a samu dace to inda mutum ya fita da imani to ya karye shaidan yakin shaidan bai nasara ba domin ko da zai shiga wuta to ba zai dawoma ba in kuwa a wannan lokacin aka fita daga duniya ba imani to shaidan yayi nasara na sallallahu assalamatu alafiyata min zalika an samu hatsari kenan mutum ya yi tsaye da ba zai kara arziki ba shaidan ya karya shi to don haka a daidai lokacin mutuwa a lokacin shaidan yake tashi tsaye dukkan makamansa da duk dabarunsa na yaƙi a lokacin zai zo ya zube su domin a lokacin yake so ya samu nasara haka mutum shi kuma a lokacin buƙatar taimako yake yi daga cikin taimakon da zai samu na farko shine ayyukansa na gari in yana da ayyuka na gari zai samu taimakon Allah subhanahu wataala amma in yana sabo to a lokacin shi umancin sabo zai zo sai Allah ya kau da kansa ya janye mala'iku sai ya bar wannan saban ya cutatar da shi kawai sai shaidan ya karya shi in aka yi rashin sa'a ya mutu ba imani ya hati mutu su ya alkubara a tsarin salamatu al'afiyatu min zalika kuma in yi karamar sa'a shine ya hati mutu su ya asubura ya karamar mummunar cikawa wannan da imanin amma ya samu 'yansu abubuwa da suka yi masa shamaki daga Allah to in ya shiga cikin kalla innahum an rabbihim yawma izin lam hajubuna to sai ya shiga cikin suma innahum lasalul jahim sai ya miliyoyi a wuta to don haka gurin yana da hatsari ake neman mutum ya wasiyar wanda zai halarci gurin mutuwar domin a yi muwafaka ya tsare ka'idojin sunna ya zama na kirki ne shi lokacin allah za a komawa a tashi tsaye a gaya za a yi a taimaki wannan don ya fita daga wannan duniyar da imani mutanen kirki in sun ga mutum yana hararramin mutuwa ba sa kuka ba sa tsoron mutuwar tasa ba kuma ta damunsu abu ɗaya ne ike damunsu yaya za a yi cika da imani shi kaɗai ike damun mutanen kirki za a ga su ruɗe sun fita daga hayyacinsa ba wai za su rabu da shi ba a'a ya za a yi fita daga duniya da imani domin a nan ake arziki ko na ake siya za ka sake wasiya wanda zai zo gurin in ya zo ya halarta zai tasbitinsu a kan imani kuma zai dinga talƙini na kalmar shahada ba ca zai dinga cewa da shi ba ce ne la ilaha illallahu ba a faɗar haka saboda kar a yi masa mummunan zato wataƙila a lokacin yana yaƙi da shaidan yana ca da shi ce ne wa Allah kaza ce ne wa Allah kaza yana yaƙi da shaidan wataƙila har a ji maganar a fili ya ce ba zan yi ba sai su ɗauka watakila la'ila lauhin yake ca ba zai ba in ya mutu haka sai a yi masa munan zato don haka ba a cewa ce ne sai dai kawai in an jima a ce la'ilaha illallah sai a yi shuru in an jima sai a sake cewa la'ilaha illallah sai a yi shuru in an jima a ce la'ilaha illallah sai a yi shuru to wataƙila sai ya faɗa amma ya faɗa ba ta halarto masa shi kenan in ya mutu an samu abin da ake bukata. to suke wannan sannan mamman ya ga siluhu kuma suna wasiya ga wanda zai musu wanka ya kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wajen yin wankan mamman yusalli alaihim kuma suna wasiyar wanda zai yi musu sallah a kwantar da su a sa sa su a gaba zo yi musu sallah kamar yadda na faɗa a wancan makon lokacin na Aisha radiyallahu anha ba ta da lafiya tana kukan rashin lafiya annabi alaihi salatu wasallam ke ce mata kukan me kike idan mutuwa kika ni zan wanke ki da hannuna kuma in zo ni zan saka ki a gaba in sallace ki sai ta bace da kuka ta sai ko yanzu ta zo ni mara ba nake tana farin ciki hakan ta samu yulhiduhum da wanda zai saka su a cikin lahadu wato cikin fake shi lahadu kabari ne wanda ake masa ya a bangon alkibla shine lahadu ba irin wannan da muke ba wannan da muke sunansa shikku shikku wanda za a yi yar a tsakiya in kai haka za ka leƙa ka ganta shikku kenan lahadu ku shine wanda ake yin yar a bangon alkibla in an haka sai a rarake a rarake a yi wani gida haka daga cikin lungu bangaren alkibla to in an zo mutum ciki ake saka shi in an saka shi kuma sai a tsakko bulalluka sai a kare shi kawai shi kenan shi yasa za ga ana cewa wata labina shi labinar a jikin lahadin ake saka ta dan shi yana daga ciki a nan kasar ba a fiye yin haka ba sai guraren da kura take so da in an binne mutum kura takan je ta tona ta sa kafa ta fito da shi kamar aka saka shi a lahadu wanda da hausa ake ci da shi fake to in aka saka shi a ciki in ta huda sai ta kurtawa ba za ta san inda yake ba yana cikin wannan cikin ramin dan ɗakin da aka yi masa kuma an sa bulalluka an toshe shi shi kenan irin sa aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama yawan kasashen laraba dai shi shine lahadu to shine ne yake cewa man ya lahadu da wanda zai sa shi a cikin lahadu ko ya saka shi a shakku wanda zai saka shi a cikin kabarinsa ya kwantar to shi ma mutum yakan yi wasiya cewa wani ne zai saka ni a cikin kabari min ahali da khairi wasu salahi daga ma'abota alkhairi da kuma salahi gyara sai saka mutum a ciki to wannan haka akan yi wata rana lokacin da yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu aka je da safe makabarta ga annabi alaihi salamu ga sahabbai da aka zo za a saka ta a kabari annabi alaihi salatu wasallam sai ya ce da sahabbai a cikin ku waye a daren jiya bai kusanci iyalinsa ba sai abu talhatal ansari radiyallahu anhu yace a ana za ya rasulullah sai ce to kai zaka saka ta sai abu talhatal ansari ya saka shi ya saka ya sa shi ya saka ta a kabari sai da ya tambaya waye bai kusanci iyalinsa ba yace ni ne sai ce to dauke ta ka sata saboda mace ce an ce tarbiyya ce ta annabi alaihi da kuma lura ya ɗora mutane a kai cewa ya mace irin yadda Allah ya saka sirri na ƙauna tsakaninta da ɗa namiji ba ƙarami ba ne ko a wannan muhallin wani abu zai iya shiga zuciyar ɗan adam amma idan bai kusanci iyalin ba wannan matsala ta ɗan yi nisa a cikin tunaninsa amma a daren ya yi ya sadu da iyali watakila akwai wanjin wannan tunanin tare da shi ya iya zuwa masa ana su ce sai wanda bai sadu da iyali ba ya ɗauke ta ya saka ta to mu in muka zo nan ba abin da muke kulawa kawai sai dai a zo a yi ta hauma hauma kowa ya zo ya kama duk ma wanda yake da hankali da yadda za a yi sai ya koma gefe ɗaya a bari a yi ta hauka a yi hauragiya a gama cikin rashin nutsuwa a haka za a tashi wani gurin har da doki-doki har kaye ake a bakin kabari inda ba daidai ba ne al'ummar musulmi mu zama muna wannan sannan daga cikin sunnar annabi alaihi salatu wassalam idan aka zo makabarta kafin a gama a saka gawar in dai akwai aikin da za a yi ba a gama ba to wa'azi aiki annabi alaihi salatu wasallam wa'azi yake a gora itinasar da mutane lahira saboda gaba ce wurin da yi musu wa'azi ya musu wa'azi a makabarta sai suka ce rasula afala na takilu ya zo ma dogara da abin da Allah ya rubuta mana mutum da ka ce kowane mutum tun yana cikin mahaifiyarsa har rubuta masa makomarsa ta ƙarshe dan wuta kuɗin aljanna ba ma dogara da wannan bin miki kafa sai ya ce imalu kullum mu yassarun lima hulika lahu kowa ya tashi ya aiki kowane makhluki Allah yana hore masa ne abin da ya halicce shi saboda shi in ya halicci mutum saboda aljanna sai hore masa ayyukan tafiya aljanna in ya halicce saboda wuta sai hore masa danyen aiki kawai shi kenan yace ku tashi ku yi aiki in ka ki ka miƙe kafa to saboda mutum ya zama gungumi can zai tafi saboda haka a makabarta yi musu wannan magana wani yana cikin duk abin da ake kulawa da shi sai a shek ya ce wala bagi ta sahulu fi zalika bai kamata a yi sakaci a cikin wannan lamarin ba don musulmi kar ya sakaci gurin wanda inda ajali zai zo suwaye za su zo kansa suwaye za su yi masa wanka suwaye za su yi masa sallah suwaye za su kashi a kabari ya ce ba a sakaci a wannan kowa da kamata i da kansa i nema wa kansa wannan kuma idan akwai wanda zai sa san bai san abun ba to shi zai nuna masa yadda za in babu yi wasiya ga wanda isa ne cewa in ta Allah ta kasance kai za ka tsaya ka tabbatar an mun daidai da yadda ake so shi kenan ya ce kayi suka ce a wannan waka zaman alima annahu in mata yunahu alaihi hakanan wanda isan in ya mutu za a yi masa kyara kyara shine kukan mutuwa a tashi a yi ta kuka ana ta faduwa ana ta wayowa na kaza ya mutu na kaza shi ma inda ya san za a yi masa na shine niyaha to shi ma yusi bi man ihi qabla mautihi sai wasiyar hanawa kafin ya mutu ce in na mutu kada wanda i kuka irin na aiku ruruwa daga dora hannu a ka a fada ana birgima sai ga mace ta taho daga gidan mijinta ko daga wani guri sumi sumi shiru tana tafiya wadda ta hango gidan da aka yi mutuwa kuma sai ta ɗora hannu a kan kuma wai ita ce kaunarta da wai mamaci ta shigo da kuka kuma tun daga kofar gida za ta fara timani tana faduwa tana faduwa ana ba ta hakuri ba daidai ba ne wannan abin da ake iya kuka na shari'a shine ta yi hawaye hawaye ake lokacin da ibrahim ya rasu al-mu'azzam radiyallahu anhu annabi alaihi yana hawaye sai ya ce zuciya tana bakin ciki ido kuma yana zub da hawaye harshe ko baya faɗar komai sai daidai da shari'a to haka ake mutum zai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yi abubuwan da zai faɗa in zuwan aka aka ce wannan ya rasu kamar yadda abu salama ya rasu yana rasuwa aka ce sula ya cika sai ce Allahumma gafir li abi salma warfa darajatahu fil muhaddiyin waj'al kitabahu fi illiyin wa khalifu fi aqibihi fil gabirin wa gafir lana wa lahu ya rabbal alamin Allahumma nawwir lahu fi qabrihi wa salahu fi to haka ake cewa ana cewa ne ya rasu to wannan ake masa to mutanen kirki suka san wannan za su roki Allah nan da nan a ɗauran a tafi da shi illiyuna sai samu nutsuwa sannan an ɗauki ɗauki ubangiji a cikin illiyuna ɗin ma waɗanda suke Allah ya zaɓa yi musu wannan an ce Allah ya ɗaga alƙadarinsa a cikin shi zama ya fi saura ورفع درجته في المهدي وجعل كتابه في إلين وخلوه في عقبه في الغابرين duk abin da ibari a duniya to ubangiji ka gaje shi ka rike masa komai sannan ga fillana wala ku ya rabbal alamin kai gafara gare shi kai gafara gare mu ya ubangijin talikai sannan allahumma nawwir lahu fi qabri Allah ka haska kabarinsa wa sahlahu fi ka kuma yalwata masa kabarinsa kai samu kunci to haka ana cewa da annabi sun abu salama ya rasu su wannan kalmar ya faɗa shikenan an gama masa alheri in halarta irin wannan abubuwan aiki ce to kar a yi sakaci a wannan kuma a hana yin kuka to amma idan mutum ya san bai san za a yi masa ba ko bai ce a yi ba idan aka yi to ba shi da laifi maka karanta hadisai ka karanta cikin waɗa malik zaga yadda annabi alaihi salam ke cewa kukan da masu rai suke wa mamaci yana ƙara mara azaba to hadisin ba kalmar zahiri kawai yake nufi ba akwai manufa annabi alaihi salatu wasallam ya faɗi wannan a yanda larabawa suke a jahiliya cewa gatan mutum shine in ya mutu a fasa ai kuka idan mutum ya mutu ai kukan mutuwa shine niyaha to ɗan gata kenan a kuma kyakketa riga a yayya ga aljihu amma ma rukunci to wannan shine gatansa to don haka kowa in zai mutu sai ya wasiya in ya mutu ai wannan kukan to haka suke sarfata ibn al-abd ya ce idza mutu fan'ini bima ana ahluhu wa shuqi alayya al-jayba yabnata ma'badin yana wasiya ta riga ai kukan so da annabi shi dan gata ne to da musulunci sai ce ya hana amma a ran da annabi alaihi ya hana wannan sai a uhudu a uhudu aka yi aka yi dauki ba daɗi sahabbai saba'in ranar da suka yi shahada aka da madina ko ina kuka aiki duk gidan da aka sani a madina kuka aiki zo da wani babba ya mutu ya yi shahada annabi sun ya zo madina ya ji ko'ina ana kuka shi kuma ga bakwansa hamza ya rasu a nashi ba ɗan garin ba ne ba inda ake kuka saboda shi na wasu mai hawa sai ce lakin na hamza talaba wa kiyala hamza ba shi da wanda zai kuka saboda shi to a ran nan allah ya haramta kukan mutuwa ran nan allah ya haramta shi dan annabi ya bakin ciki ce shi nasa ba shi da kowa a garin amma su kowa da nasa ana ta koke-koke sai da kansa ya ce lakin na hamza talaba wa kiyala to sai Allah ya haramta kukan mutuwar ga baki daya ya zama na an haramta shi ba a yi to dan mutum ba shi ya ce a yi ba to duk wanda mutanensa za su yi kuka a kai ba zai shafe shi ba domin la ta ziru wa ziratun wuzira ukhra amma in shi ya ce a yi ina da laifi da kuma nan da shehu ya faɗa in ya san za a yi bai hana ba ya yi wasiya a kai ya yi na hayo anil munkari ya bari ya zama shari'uhun fil ismi ya zama abokinsa a wurin ya tarayya da su cikin zunubi nan ma zai hana ya ce wa illa in bai hana ba ko shari'un fil ismi ya zama abokin tarayyarsa a cikin zunubi bali ya ji ta head to sai iya kokarinsa akan yadda zai ga ya hana wannan wallahu al-muwaffiqu lis-sawa Allah shine mai gamdakatar zuwa abin da yake shine daidai to a ɗan nan gurin abu ɗaya ne kawai ya kamata mu ja hankalin junan ma'anan shine mu yadda cewa wasiyan nan a tsarin musulunci tana da muhimmanci idan mutum ya yi ta kada 'yan uwansa su buris da ita shi wanda aka yi wa wani ba zai iya fitowa ya ce ni tun da aka mun wasiya sai na yi kaza ba dole sai 'yan uwa sun tashi sun zartar sun ce ai yayi wasiya mu ne masu zartar da wannan wasiyar sannan a zo a yi wannan abun wajibi ne sai an sami irin wannan amma yan uwa ba su damu ba mutum zai yi wasiya yana mutuwa shi kenan sai su watsar ba za su kira wanda duk ishe iya wannan abin ba abin da ya dame su ko in ya zo gurin kawai su shiru su rabu da shi to an yi haka an cuci shi mamaci an kuma saba masa gobe alƙiyama kuma sai an yi shari'a da shi domin ba zai bar haƙƙinsa ba haƙƙinsa ne a cikin musulmi a yi mara wannan sannan idan ya zo mutuwa in yana da wani abu da zai faɗa na wani abu da zai bari a baya na wani jawabi da yake so zai yi na wani alheri da yake so zai waɗansu to wajibi ne a lokacin in yayi waɗanda suke da rai su riƙe in ma rubuta za a yi za a rubuta in suka ga lokacin da yake wasiyar zai yi wani abu ba daidai ba to sai su gyara masa shi salaki ta kuma kafa min mosin janafan hau isman fa aslaha yayi wani abu da ba daidai ba a wajen wasiyar ya so zai yi wasiyar sai zama ya sabawa wata ka'ida ta musulunci a wasiyar sai su gyara kawai ko ba sai da shi gyara ba in an ya gama faɗa sai su mai da ita daidai da inda shari'a take so shi za ke zan a samu wanda ya san abin da yake izo gurin saboda lokacin watakila mutum zai rude in yi abin da ba daidai ba sai ya tafi ba bisa daidai din ba ya bar hukuncin da shari'a ba haka ta ce a yi ba to wanda yake da rai yake gurin ya san abin sai ya gyara tunda wani ce fa aslaha sai ya gyara akan wasiyar ba laifi a kansa ba wani abu ya shigar na son zuciya ba to haka ake yi kuma ake son mutane su yi kokari su zartar shi yasa ko zuwa ake aka ce an da su za a yi sallah akan tambaya cewa ba wasiya in babu kowa sai ya masa in ko ya wasiya to sai a kyala wanda ya masa wasiya sai zai masa in amkanal halu in hali ya amma wanda ya wasiyar baya gari ko baya kasa ina wani guri nesa to wani kuma Allah ya sani sai a yi masa sallah akan haka kuma shi wanda aka yi wasiyar sai a sana kuma Allah ya san cewa ba danne masa haƙi akai ba kuma kinye akai ba wannan shi ake kulawa da shi alfasalu da ashiru fasali na goma fi ma yura'i jami'ul muslimi na li'afihimul muslima yana magana ne cikin sha'anin abin da dukkanin musulmi za su kiyaye su kiyaye shi saboda ɗan uwansu musulmi iza mata idan ya cika wannan fasalin akan wannan zai magana abin da yake kan al'ummar musulmi saboda haka sai ce takaddama ya gabata a cikin fasalai guda tara shine annahu yambagi an ya kona ibtida'ul insani cewa maganar da aikin ya kamata farkon rayuwar mutum ta kasance ala ahsanil halati a bisa kyakkyawan kyawawan halaye idan aka zo sun daga zaɓa masa mahaifiya wannan a hassan halati ne a zaɓa masa mahaifiya ta gari domin annabi alaihissalam yana ce ta hayyaru lina ɗufikun fa inda irka da sasun ku zaɓa inda za ku ɗiga ɗigon ruwanku wanda allah zai halitta da shi domin al'irku da sas ɗabi'a na so take to a zaɓawa ɗa mahaifiya ta gari sannan kakansu kuma na wajen mahaifiya zaɓa wa jikokinsa uba na gari wato shi ya yi wa kansa sirki mutumin kirki to in aka samu wannan kakanni na wajen uwa sun yi zaɓen miji wanda annabi alaihi salatu wasallam ke cewa idza ataku man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir duk wanda yazo neman auren yarku ku kula da abu guda biyu idan ya zama tardauna dinahu kun amince da addinin sa yana da kula da addini wa amanatahu kuma yana da rike amana annabi alaihi salatu wassalam ya ce fazawwijuhu to ku aurar masa ya in kuma kuka ki takun fitnatun fil ardi fitina za ta kasance a doron ƙasa wa fasadun kabir da kuma banna wacce take babba ita ce za ta faru a duniya kaga nan an nuna mana a auri mace ta gari a auri kuma namiji na gari to in an samu wannan za ka tarar a ƙur'ani ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin yadda mutane suka yi na kirki ubangiji ya kula da wannan kirkin nashi idan ga kishin wato zuri'arsu ya gaya mana yadda wata baiwar allah ta yi da ta rike da ciki sai ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi badani muharrara Allah ne maka bakance abin da yake cikin nan nawa na bashi naka in aka haifa ni zan janye in hakura da mu'amala da shin gajiya ta ta kaina na bar maka shi in hidima gare ka amma da ta yawan nan saboda kyakkyawan hali mai ubangiji ya ce fa ta kabbala harabu habi kabulin hasani to ta haife ta ce rabbi inni wada'atuha unsa wallahu alamu ma wada ad walaysa zakara akal unsa wa inni samaitu ha maryama wa inni uizu ha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim saboda kirki a lokacin da aka fita aka nema mata tsari daga sharrin shaytan zuri'ar da za ta haifa ma har ya zuwa wani lokaci su ma nan take aka kawo su a ciki aka yi musu wannan addu'a ubangiji saboda wannan alherin ya ce fata kabbala ha rabbuha ubangijinta sai ya karbe ta wata kabbala ha rabbuha ko Allah ya karbe ta sannan wa ambata hana batan hasana ya kuma raya ta rayuwa kyakkyawa sanau kafalaha zakariya ya kuma kallafa wa annabi zakariya alaihi salamu cewa shi zai kula da ita nan take kaga abu ya fito ku ta samu albarka har ta ba shi a zakariya alaihi salamu mamaki cewa in ya zo gurinta sai ya ga abincin damuna a lokacin rani sai ga na rani a lokacin damuna ce anna laki haza qalar huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab wannan yasa annabi zakariya alaihi salam ya shiga izina ya ga tunda ubangiji yana kawo abin da mutum yake da bukata zamanin rani kuma abin na damuna ne yana kawo na damuna lokacin rani shi ga shi ma duk da tsohonsa in yi roƙi Allah ya bashi ɗa sai ya bashi shi ne addu'a kuma ubangiji ya bashi ɗa ka qur'ani ya ga mana yanda mace ta kirki take ubangiji yakan karɓi abin da ta nufa da shi kuma yi masa wannan kaga inda Allah ya yi sannan ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya gaya mana tafiyar da annabi Musa alaihi salatu wassalamu suka yi da wani bawan Allah managarci suka je wani gari suka nemi a ba su masauki aka ki da aka ki ba su masauki shikenan sai suka tafi sai katanga za ta faɗi sai wannan izo ya gyara sai ce laushi ita lattakatta alaihi ajara yadda ka sani sai an yi tsada da su sun biya mutane suka ki saukar mu sai ce na gaya maka kaka dinga tambaya ta akan da na yi a ƙarshe ce to za mu rabu wurin fassara maka abubuwan duk da suka gudana ya fassara masa abin da ijawo ya fasa jirgin ruwa ya fassara masa abin da ijawo ya kashe wani karamin yaro to kuma ya gaya masa abin da yasa ya kare wannan katangar ya gyara ta sai ya ce ita wannan katanga tana ta taho wato wato ta wa'yansu yara ce yaran waɗannan wa kana abuhuma salihan mahaifinsu mutumin kirki ne saboda wannan kirkin nasu aka gyara wannan katangar aka hana yanda za ta faɗi akwatinsu na kuɗi ya fito a kwashe kafin su girma kaga a nan gurin ubangiji sa ta'ala nan kuma mahaifi ya faɗa kaga ashe mahaifi shi ma yana da wata rawar gani da yake iya takawa in an yi wannan abin Allah zai zama da abin ya zama na kirki kuma ya kula da ita wannan zuri'ar kamar yadda can ya faɗi ita kuma mace wanda ita kuma ta taka rawar gani aka yi haka to in aka haɗa shi fa kuma nan kaga shi ma haka za a yi kaga shi ma da aka zo yaron da aka kashe sai ce fa kana abawahu mu'minaini fa kashina an yurhika huma duguyanan wa kufura fa aradna an yub an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrabaruhuma ko to ubangiji ya masa wannan an ce ya canja musu din sai ya ba su ya mace wacce ita kuma sai da ta haifi annabi goma sha daya to kaga nan an faɗi inda mutanen kirki guda biyu suka haɗu ga inda Allah yake idan mutum ɗaya ifuce gurin alherin mazaunin